بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar sha biyu ga watan rabi'un al'awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin takwas ga watan oktoba na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shi ne kasat na ɗari uku da goma cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكبسني لسنا ابن قيم الجوزية الشيخ الإسلامي رحمه الله وندا لتاتي نزاد المعاد موسوعة لتاريه منظر الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم kuma da ruwanka ne dangane da al'amarin tarihin ma'aiki da tsarin rayuwarsa da al'adunsa da bayani akan yadda ya gudanar da al'amuran addininsa malamai suna jinjina ga ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi a halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba muna bibiyan ibnu qayyim al-jawziya inda yake mana fashin baki akan fiqhun da ke cikin tarihin yakin tabuka da kuma hadisu hadisu ka'ab wato hadisin kabu dan malik shi da abokansa guda biyu waɗanda aka yafe musu bayan an sa musu wato takunkumin rashin magana da aka yi da su na kwana hamsin kamar yadda yake cikin sayar bukhari da musu malam ya ce faslun wa minha anna ahad al-ahdi wa dhimmati idza ahadatha minhum idza ahadatha ahadun minhum hadathan fihi dararun ala al-islam taqada ahaduhu fi malihi wa nafsihi da gaskiya abin da za mu gani a cikin fikin wannan gaba shi ne mutanen da aka yi alkawari da su ahalul ahadi wanda akwai alkawari tsakaninsu da musulmai da ahalul zimma waɗanda suke ƙarƙashin wato zimmar musulmai an ba su dama su zauna cikin ƙasar musulmai ana ba su kulawa ana ba su tsaro ana ba su duk abin da ake ba musulmai na kariya idan wani daga cikinsu ya ƙirƙiro ko ya aikata wata ɓarna ko ya jawo wata fitina ga musulmai in taqada ahaduhu fi malihi wa nafsi wannan aikin da yayi ya karya mai alƙawari yanzu ba yi da wani alƙawari babu wata daraja ko wani mutuntawa da za a yi mishi za a hukunta shi za a hukunta dukiyarsa za a hukunta rayuwarsa wa annahu idza lam yaqdir alayhi al-imam idan wato shugaba ya kasa kama shi bai kamo shi ba fadamuhu wa maluhu hadur to shugaban yana da dama ya ce duk wanda ya ganshi ya kashe shi duk wanda ya ganshi ya hukunta mai shi wa huwa lam wa huwa liman akhadahu duk wanda ya kama shi in ya kashe shi to dukiyar ta zama tashi kama qala fi fi sulhi ahli aila kamar yadda ya faɗa game da sulhu da aka yi da mutanen aila da annabi ya ce fa man ahdatha minhum hadathan fa innahu la yaqulu maluhu duna nafsihi wanda ya kawo wata fitina a cikin mutane to kudinsa ba za su kare mai rayuwarsa ba wa huwa liman akhadahu minan nas duk wanda ya kama shi shikenan ya kama bawa wa hadha li annahu bil ihdathi sara muhariban saboda duk wanda ya kawo fitina to ya zama abokin yaki ya kwance alƙawari wa hukmuhu hukmu ahli al-harbi hukuncin shi ya kuma hukuncin waɗanda ake yaƙi su aida da yake ambata wani wuri ne mai duwatsu da ke tsakanin makka da madina mun ji magana akan shi a baya kamar yadda alhamawi ya kutu alhamawi ya ambata a cikin littafinsa wato mukjamul bulda sannan akwai aila kuma a ƙasar urdun wanda yanzu tana ƙasar filistini ke malam ya ce faslun wa min ha jawazu dafni bin layl a cikin wannan kissa ta yakin tabuka mun ji bayani game da halascin rufe mamaci da daddare mutum ya rasu za a iya rufe gawarsa da daddare kama da fana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lal bijadaini laylan kame da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rufe wannan bawan Allah Abdullah ibn Abdi Nahmin al-Muzani mun ji shi a baya wanda ya rasu akan hanyar tafiya yakin tabuka din nan aka ce da daddare ne aka yi musu jana'iza sai da aka dinga haskawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya dauki gawar ya shiga cikin kabari ya kwantar da ita a cikin kabari an tuna hadisin ibn mas'udin da annabi yake ma wannan bawan Allah addu'a yana cewa ya Allah ka shaida na shaida cewa mumini ne Allah ka mishi gafara Allah ka mishi kaza ibn mas'ud yake cewa sai da nayi fatan ina ma da ni ne na mutuwa ake ma wannan addu'a waga cikin dare aka mai jana'iza wannan na nuna halasci wa qarsu ila ahmadu anhu an tambayi al-imamu al-hafiz al-imamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihi game da hukuncin rufe gawa da daddare faƙala wa ma ba'asun bidhalika sai malam Ahmad dan Hanbali ya ce babu laifi game da haka kamar yadda yake cikin al-insaf fi masailul khilaf na al-mawardi abuna al-madrawi afwan yace wa qala Abu Bakr Abu Bakar yace dufina wa qala yace shi shi al-Imam Ahmad Abu Bakr dufina bil dufina laylan sai na abubakar ma da ya rasu da dare aka rufe shi wa aliyun dufina lailan sai na ali shi ma da ya rasu dafana fatima ta lailan ya rufe gawar fatima da daddare hadisan ko kissoshin duka guda biyun suna cikin littafin musnad imam ahmad ibn hanbal da musannad na abdurrazzaq as-sanani wa qalat aisha aisha kuma take cewa ita ma sami'ina sautal masahi min akirin laili fi dafnin nabi sallallahu alaihi wasallam tace mun jiyo karan diga da ake saran ƙasa ana tona rami a ƙarshen dare lokacin da ake rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yake cikin Ahmad dan Hanbali ya ruwaito da Imam al-Baihaqi da Hakim min qabl al-Baihaqi maki Aisha tare da cewa ɗakin ta ne aka rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma lokacin da mazaje suka taru masu rufa gawar su sai na Ali su Abbas da sauransu dole matan gida suka tarsa su zuwa ga janyewa daga wajen suna can wani bangare daban a cikin gidan amma can tsakar dare sun jiyo karin diga ana saran ƙasa ana tona kabari a shahidi shine da daddare aka yi wannan rufewar shi shi kanshi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da dare aka rufe shi intaha maganar da aka ciro daga Imam Ahmad ibn Hanbal ta kare sai shi malam abin nan ya ƙara da nashi malam ibn kai yake cewa wadu fina usman wa aishatu wa ibn mas'ud layla sayyidina usman da ibn mas'ud da aisha dukkanin su da dare aka rufe su kamar yadda yake cikin musarraf na ibn abi shayba da tabaqat ibn sa'd da kuma littafin tarihi na al-imam al-hafiz ibn kathir al-adatu wa nihaya shi ne sayyidina usman saboda fitinar da ta faru a sanadiyar kashe shi waɗannan 'yan tawaye da suka kashe shi suka hana a kai gagawa a rufin suka hana musulmai su yi mashi jana'ina da ta dace da hannun musulmai sai da aka kwana ɗaya aka kwana biyu a rana na uku sannan aka samu aka rufe sai na usman kamar yadda na biya ambata a cikin tarihin islam har ma gawar ta fara kumbura kafafunsa da hannayensa sun cicciko saboda kwanakin da ta yi da ƙyar da roƙo da neman arziki sannan 'yan tawayen nan suka ba wasu daga cikin dangin shugabannin umayya da wasu daga cikin bararrun bayinsa suka ba su dama suka yi wa gawar nan sallah cikin dare suka je suka rubuta a bakiya wannan abin da farki sai da tuna aisha radiyallahu anha kuma da ke cikin tarihin ta cikin sura alamin dubara sabi abu huraira shi mata ainihin sallar jana'iza kuma ta rasu ne wato kama abin da ake ce magoshin magariba ko almuru farkon dare din to a wannan lokaci ragowar matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke raye su suke mata wanka da su amra suka shirya ta bayan sallar isha'i kuma aka mata sallah aka kai ta haka ne ibnu mas'udin shi ma haka ta fara da shi kenan an saba a cikin tarihi cewa ana rufe mutane da daddare malami sake cewa wa fi tirmidhi ya zo a cikin sunan tirmidhi a lamba hadisi na 1057 haka na al-Imam Tabarani da Ibn Majah da Baihaqi dukan su surwaito da yake isnadin Tirmidhi din isnadi ne wanda yake wato da'ifi da Tirmidhi ya ce hasanun amma zai iya zama hasanun fi shawahid domin yana da shawahid daban-daban to a cikin wannan sunan na al-Imam Tirmidhi ya zo daga Ibn Abbas cewa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala qabaran laylan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kabari da daddare fa usrija lahu sirajun aka haska mishi coci la ko fitilla a ci balbal aka kunna aka haska mishi fa akhadahu min qibalil qiblati ya ainihin rike fitilla aka rike fitilla ta bangaren ta bangaren wato gaban kabarin ke wakala yace ma'ana ya rike ya rike gawar afwan ta bangaren gaban gawar wakala yace rahimakallahu in kunta la'awahan talla'al lil qur'an ce Allah ubangiji ya maka rahama ka kasance mai yawan komawa ga Allah kuma mai yawan karatun alqur'ani wa qala tirmidhi hadithun hasan wa fil bukhari a cikin sahih bukhari alamba hadisi na 1340 anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sa'ala ar-rajulin fa qala aka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tambayi game da wani mutum yace man hadha wane ne wannan ya ga sabon kabari sai ce wane ne ya mutu kuma an ƙalu suka ce fulanu yufinal bari hata fasalla alaihi ai wane ne wanda aka rufe shi jiya da daddare sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya mushi sallah wannan hadisin shine dai hadisin wannan mata mai shara mai cire datti a masallaci wanda aka rufe ta da daddare ya zo da waɗannan lafuzza cewa wani waje namiji ne ko kaza ko kaza shine dai irin wannan lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara yi mata sallah a nan kan kabarinta wannan hadisi yana cikin Bukhari fa in kila to idan wani yace fa ma tasna'una bima rawahu muslimun fi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama khataba yawman fa dhakara rajulan min ashabihi ubida fa kuffina fi kafanin ghairi qa'ilin wa ubira laylan imam muslim ya ruwaito hadisi cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi huduba sai ya ambaci wani cikin mutane sahabbansa wanda rayuwarsa ta kare Allah ya dauki rayuwarsa sai aka yi masa wanka da daddare aka sa shi a cikin wani likafani ghairi qa'id wanda bai da wata kima ko wanda bai rufe shi ba wanda bai kai ya kawo ba malamai sun hujja da wannan kamar da yake cikin ƙarshen riwaya da annabi yake cewa idza kaffana ahadukum akahu falyuhassin kafanahu idan ɗayan ku zai wa dan uwansa likafani to ya kyautata likafani a yi shi da lafiyayyen tufafi mai kyau wadatacce cikakke kada a sa shara-shara ko a sa shi bai kai ba ana ɗaga gawa a ga jikinta ko alamar jiki ko musamman idan mutum mai ƙiba ne ko mace ce a ga wasu wurare waɗanda bai dace a gani ba ko kwanciya al'auransa ko cidin kirjinta ko makamantansu wannan duk ba a so a gani game da gawa kamar yadda ba a so a gani game da mai rai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an mishi likafani wanda bai kai ya kawo ba wa qubira laylan kuma an je an rufe shi da daddare fazajara annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tankiya game da haka an yi kubarar rajul bil layl yace kada a sake rufe mutum da dare hatta yusalla alaihi har sai an mai sallah illa an yutarra insanun ila zalika sai idan abin ya zama dole babu yanda aka iya an samu wani dalili ko wata maslaha da ta sa dole a yi haka yace qala al-imam ahmad ilayhi adhhab al-imam ahmad yace ni wannan ita ce fatawata kar a rufe mutum da daddare sai ya zama dole kila ibn qayyim yake cewa sai a ba mai wannan magana amsa a ce mishi naqulu bil hadithaini bihamdillah mu muna aiki da dukkan hadisan ne guda biyu muna godewa Allah bamu bar ɗaya muka dauki ɗaya ba wala naruddu ahaduhuma bil akhar ba ma daukan hadisan ɗaya daga cikin su mu jefa ɗaya fa nunkiruhu fa nakrahu ad-dafna bil layl dan haka muna ganin kyamar rufe mamaci da daddare bal nasjuru anhu kai muna ma yin tankiya mu ce ka ai illa li daruratin sai ya zama dole aw maslahatin rajihatin ko wata maslaha da tarin jayi ɗayan bangaren kamar yitin mata ma al-musafiri da billahi sai buga misalin maslaha mutane ne akan hanya sai wani cikin su ya rasu musamman a tafiya irin ta da da ake yi a ويتضررون بالإقامة به إلى النهار in suka ce su ci gaba da tafiya da gawan ko su batta a masaukinsu za su cutu in har sai gari ya waye ba za su iya kwana da gawa ba ba su da wurin ajiye ta ba su da kyakkyawan tanadi gare ta kin ga zama akwai irin wannan yanayi wata damuwa ko wata larura irin haka yace wa kama idza khifa alal mayyiti alinfijaw ko kuma ana tsoron mamacin kafin gari ya waye gawa za ta iya fashewa ta yi wata gawa ce da dama an yi latti ba a rufe ta ba ta yi mutum ya yi wannan rayuwar da ake ta yanzu rayuwar bariki sai ka zance mutum ya mutu ba a san ya mutu ba kwana ɗaya biyu uku huɗu a ɗakin shi shi kaɗai so dama ɗaki daga shi sai halin shi ba wanda ya san me yake a ciki a cikin wani estate ko wani compound ko wani hostel ko wata anguwa ko wani gidan haya ya shiga ya fita ya shiga ya fita ba wanda ya san yaushe shiga ba wanda ya san yaushe fita har sai ya kwana uku huɗu biyar ba a san yana ciki ba sai aka fara jiruwari ana zuwa da aka bude aka gawa ta fara lalacewa kuma da dare ne aka bude ko da aka yi tsoron yanzu wannan aka ci gaba da jira ba a san me zai kafin safiya ba sai a maza a jira ko kuma mutane suna cikin tsoro irin wannan yanayin da ake na tsoro a ce bandit ne sun kawo farmaki halama za su iya ƙara kawo wani farmakin gashi har sun kashe wani muna so mu marmaza mu gudu da rayuwarmu mu bar wajen to sai mu marmaza mu mai jana'iza ko da cikin dare ne tunda ba mu da abin ɗaukar gawa wataƙila ma ba mu da abin ɗaukar masu rai ma da kafa za mu tafi to ya za mu yi da gawa sai ya ƙoƙari sai mata jana'iza nan take a lullube ta a suturta ta haka dai haka dai limamin cikin mutane ko jagoransu ko masu hankalin cikinsu idan suka fuskanci wannan gawar ya fi dacewa a rufe ta fiye da a jira to amma dai jiran shine asali har gari ya waye saboda a samu cikakkiyar sanarwa a samu cikakken shirya gawa a natse a samu ainihin wato dacewa wajen yin kabarin ido na ganin ido ka a samu kurakurai musamman a irin zaman nan mu ko a kasashenmu babu makabartar take da system na na fitila dama kuma a suna an hana kamar yadda muka sani an hana a je makabarta misali a ce bari a saka fitilu street light ta zama tana da haske wannan al'adar kiristoci ne baya cikin abin da ake bukata me yasa haka saboda ai dama shi kabari wurin bacci ne wurin kwanciya ne kuma dama ɗakin mumuni ba a so ya kwana da fitilla ko mun gane shine hikimar abin da kuma cewa almubazzaranci ne da al'adar kafirai kaga su kafirai zaka ga makabarta sai ka ɗauka wani wurin shakatawa ne an sumunce ko ina an sa fulawoyi an saka green area an saka fitilu da da wasu abubuwa masu maƙyastu iri daban-daban ga sunan har ma da da ofis inda ake zuwa a ga sunaye wanda suka mutu da tarihinsu da kuma irin yanzu yadda ake an yi cremation ɗin wasu tunda wasu ba birne su ake ba ana cremating ne da za ka ga nan an yi akwatuna ƙanana an zazzaba su a cikin wasu mazubi masu cross haka kamar mazubin kayan first aid duk sai a je ana gani ana ana sun koyar da kai haka kamar yahudawa ga duk wannan na kafirai ne ba na musulmi malin ya ci gaba da cewa yace a wani hau zalika min asbabil murajjiha liddafan yace da dai ire-iren waɗannan na daga cikin sababba da za su sa a karkata zuwa ga rufewa din lailan cikin dare wa billahi tawfiq Allah shine mai bai da dace faslun wa minha anna anna al-imama idza ba'asa sariyata idan shugaba ya aika da wasu sojoji karamar runduna fa ganimat ganimatan suka samu wata ganima au asarat asiran ko suka kamo wani bawa au fatahat hisnan ko suka bude wata wani gari kana ma hasala min zalika laha ba'da takhmisi wannan karamar runduna abinda suka samu na ganima nasu ne kawai za a cire ɗaya bisa biyar na musulunci fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam qasama ma salaha alaihi ukaydir min fatihi duma dumatil jandal bayna sariya alladhina ba'athahum ma'a khali kuma nabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da ɗaya bisa wato hudu bisa biyar din abinda aka samu a hannun ukaidir lokacin da ya aika sa'ad dan abi waqa Khalid ibn Walid da wasu sojoji da suka je suka buɗe garin wa kanu 420 farisa mutum 400 ne su wa kanat ganaimuhum alfay ba'ir ganimar su raƙumi ne guda 2000 wa 800 ra'asin da kuma wato bayi guda 800 fa asaba kullu rajulin minhum khamsu fara'ida kowanne daga cikin su ya samu rabo biyar wa hadha bi khilafi ma idza akhrajat as-sariyatu min al-jaysh fi hal al-ghazw kuma ukhrajat as-sariyatu kenan yace wannan ya bambanta da karamar runduna wanda halifan musulunci yana zaune a fadarsa a gida sai tura kamar karamar runduna wannan shine hukuncinta da kuma karamar runduna wanda ya riga ya fita yaki da babbar runduna sai ya ware wasu a ciki ci kuje ku kai hari wuri kaza su waɗannan idan aka zo ba da ganimar za a raba da duka sauran rundunan wanda ba su bi su wannan karamin harin ba saboda za su je su kai harin ne da moral ɗin waɗannan da tunanin waɗannan na take musu baya kuma kafiran ma za su ji tsoronsu ne da jin tsoron cewa wata babbar runduna ce aka aiko tsari'a na fata mun gane wannan so irin wannan yanayin ba su kaɗai da suka je za a baiwa ganimar ba a har da sauran 'yan uwansu wanda suke cikin babbar rundunar suna jiran dawo waɗancan ko buƙatu su zuwa ga ɗauki su kai musu shine yake cewa fa in asabu yakunu ganimatan ba'ad al-khums wan nafl a cikin nuskarku hala yazo da fa in asabu kina yi tsallake ko wa za bi khilafi ma idza ukhrijat sariyatu min al-jaysh fi hal al-ghazwi fa asabat dhalika bi quwwati al-jaysh ta samu ganima da karfin asalin rundunar fa in asabu fa inna ma asabu yakunu ganimatan abinda suka samu zai zama ganima ga dukkanin sojojin ba'ad al-khums wan nafl bayan an cire ɗaya bisa biyar na gwamnati ko bayan annafal nafal shine wani ƙari da annabi zai ba wanda ya ga dama a cikin sojojin sallallahu alaihi wasallam to akwai lafazin tsakanin ghanimatan da ba'ad a wasu nuska yazo da lafazin ghanimatan lil jami'i ba'ad al khums wannan lafazin al jami' ko lil jami' babu shi a cikin nuska ta rubutun hannun littafin babu shi haka ikahami ne na masu rubutawa وهذا هديه وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم wannan shine shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faslun malai yace wata gaba wa min haqulu sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan fiqhun dake wannan gabori akwai fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innal inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum annabi sallallahu alaihi wasallam yace a madina akwai wasu mutane wanda basu kamu ba duk tafiyar da kuka yi da duk wani kwazazzabo da kuka ratsa to suna tare da ku fa hadhihi al-ma'iyyatu hiya bi qulubihim wa himamihim wannan tarayyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ta faru ne da zakatansu da kuma kwazan tunanin su cewa ina ma da sun samu halin zuwa la kama yadhunnuhu ta'ifatun min al-juhal yace ba kamar yadda wasu jahilai suke faɗa ba cewa annahum ma'ahum bi abdanihim ai suna ma tare da ku ne da jikinsu fa hadha muhal wannan ba zai wannan is impossible kuma ba su a Madina li'annahu qalu lahu saboda sun ce mushi wa hum bil Madina suka ce li'annahum qalu lahu saboda sun ce mushi wa hum bil Madina ya manzo Allah suna Madina qala wa hum bil Madinati hasabahum al-udhr habasahum al-udhr nabi ya ce eh suna Madina amma suna tare da ku abin da ya tsare su shine suna da uzuri karbi a shari'a wa kanu ma'ahu bi arwahi amma sun kasance tare da su ne da zakatun su da rayukan su wa bidaril hijrati bi ashbahihim amma suna ainihin wato gidan hijira Madina kenan bi ashbahihim da kurwar su wa hadha min al jihad bil qalbi ibnu qayyim yake cewa wannan yana daga cikin abin da ake kira da suna jihadi da zuciya wa huwa ahadu maratibihi al-arba yace shine daya daga cikin matakai guda hudu na jihadi wa hiya al-qalb wal lisan wal mal wal badan matakin farko na gwagwarmaya a addini shine kai da zuciya ka kudirce kai niyya ka sha dan mara da zuciyarka mataki na biyu shine ka faɗa da harshenka kai wa'azi kai nasiha ka karantar mataki na uku shine ka sanya dukiyarka akan jihadi na addinin musulunci mataki na ƙarshe shine ka tafi da jikinka ka je kai jihadi wa fil hadisi ibnu qayyim yake cewa ya zo a cikin hadisi cewa jahilul mushrikina bi alsinatikum wa qulubikum wa amwalikum ku yi jihadi da ainihin wato mushrikai bi alsinatikum da zakatanku wa qulubikum afwan bizakatanku shine da asatukum da harsunanku wa qulubikum da zakatanku wa amwalikum da dukiyoyinku to haka malam ya ambaci wannan hadisi sai dai a duk inda hadisin yazo a cikin usul na hadisai ba haka yake babu inda yazo da lafazin wa qulubikum Allah ya gafarta mishi kuskure ne wannan abin da yazo bi alsinatikum wa amwalikum wani lokaci kuma a wasu lafazan wa bi anfusikum amma bi qulubikum mahalli shaqin nashi babu shi sam a cikin dukkanin turuk na wannan hadisin wanda kuma hadisin hadisi ne garibi dake da hanya guda daya sayyidina Anas dan Malik shine ruwaito shi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi da Abu Dawuda da ainihin al-Imam Darimi a cikin sunan ɗinsa da al-Imam Nasa'i a cikin al-Mustaba da Ibn Hibbana a cikin as-Sahih ɗinsa da al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi da Diyaqul Maqdisi da wasu duka waɗannan sun fitar da wannan hadisi a cikin Musnad na Anas bin Malik amma bai zo da wannan lafazin da shi malam yake kafa hujja da shi wallahu a'lam faslun malam yace ga wata gaba wa minha daga ciki akwai tahriqu amkinatil ma'asiya allati yusallahu wa rasuluhu fiha wa hadmuha nuna halasci ko mustahabbancin shugaba na musulmai idan ya gano wani gida da ake wata lalata ko wani shedanci wani gida da ake saban Allah gidan boka ko gidan tsafi ko gidan yankan kai ko wani temple na bautar gunki ko inda aka gano wasu yan kidnappers suna rike mutane ko inda ake aje kayan sata ko gidan karta ko gidan giya ko gidan karuwai ko duk wani gida da wani shugaban musulmi gane nan wata barna ake ko wata bid'a ake yadawa yana da yancin ya sa a rusa wajen ko a kona wajen ko ya kwace shi ya conspicating ɗinsa ya mai da shi na gwamnati in ya ga akwai maslaha ya juya shi zuwa ga wani abu da zai amfani mutane babu maslaha ya bar shi haka a rusa gidan wani babban ɗan bid'a ko wani babban gidan karta ko gidan ludo ko gidan fasikanci ko gidan shan giya ko gidan caca ko wani hotel da an kama kidnapper suna ajiye mutane a wajen duk wannan yana daga cikin al'amur bil ma'ruf wannan ya annabi munkar yace kama haraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama masjidad dira kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato kona ya ya kona masallacin nan da aka yi shi don cutarwa bayan ya kona shi kuma ya sa aka rusa shi saboda aka ga a zahiri konawar zai zama kamar wato barnar dukiya ce ko kamar ya zama akwai maslaha za a yi ya zama akwai maslaha za a yi wa amara bi hadmi sannan yace kuma a ruguza shi idan ka koma littafin al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya as afwan al-Imam Ibn Kathir a tafsirin sa yayi tattaunawa mai tsayi game da masallacin Dirar din nan wanda mun taba ambatan wani abu akai a baya ina jin a cikin littafin al-Istiqama ko Iqtidal game da cewa shi masjidul Dirar din can wanda waɗannan wato a munafikai suka gina shi da an ambace shi a baya jagoran su wani Abu Amir da ake ce mishi Ar-Rahib malaman tarihi suka ce mishi Al-Fasiq wanda asalin shi ɗaya daga cikin khazraj ne sai ya shiga addinin yahudu to da ya ji labarin musulunci na tafi sai ya kaura ya bar madina ya koma khaibara daga khaibara shine babban munafikin da ke aiko wa da munafikai su dan salulu da da kamar da da irin su shine wato ke aiko musu da strategies da tsare-tsare yana ƙara harrada su against musulmai da musulunci yadda dai kake ganin wato kafirai a yanzu suke ziga wasu shedanu a cikin musulmai su ci gaba da basu makamai da taimako don a ci gaba da hargitsa duniyar musulunci ba sabon abu bane to wannan shine mutumin da fa ya finance din aka gina masallaci yace ku gina masallacin nan don ku raba kansu kuma mun ma aika wa da sarkin Roma wasiƙa muna neman taimako zai ba mu agajin sojoji za a taho har Madina sai an zo an kama Muhammadu hannu da hannu an kai shi sai yayi bauta masarkin Roma ya dinga zuga su da wannan fasikanci da za ka samu su da kadarai mutum goma sha biyu malam bai ambace su ba a baya waɗanda su ne suka haɗu suka gina wannan masallacin daga cikin su akwai Khizam ibn Khalid wanda kusan shine jagaban su akwai wani mutum da shi da ƴaƴan shi guda uku shine Abbad ibn Hunayf dan uwan Sahal ibn Hunayf babban sahabin to da shi da da jariya ibnu amir yake jariya shine ke da yaya cikin wajen jariya ibnu amir da akwai ƴaƴan shi zaidu da da da mujammi'u ibna jariya ibnu amir duk waɗannan mutanen madina ne cikin aus da khazraj suna nan da yawa ba sai mu ambaci sunayen su ɗaya bayan ɗaya ba akwai wadi'a ibnu thabit akwai mu'attab ibnu qushayb da sauransu su da goma sha biyu su suka haɗu suka gina wannan masallaci sai suka je suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ci a baya suka ce ya manzo Allah wallahi mun gina masallaci ne a unguwarmu saboda masu larura tsofaffi wanda ba za su iya takawa su je masallacinka ba saboda wani lailati shatiya idan kuma ana tsananin sanyi hunturu ba sai an fito an zo anguwa ta cikin garin Madina ba da sauransu suka dai kawo yan uzurinsu da da munafikai suka saba kawo da Allah ya tashi tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda Allah ya ce musu shikenan nayi farin ciki na gode Allah ya saka alheri kaza kaza amma zan je ta duka idan na dawo zan tsaya a masallacin naku in sa muku albarka to shine bayan da ya dawo akan hanya ya yada zango a wani waje wanda daga wannan zangon sai marhala guda zuwa Madina shine aka sauka mishi da aya cewa kar la taqum fihi abada kar ka sake kai sallah a cikin sa la masjidun usisa da taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi to an ta tambayi malamai daga baya kamar nan nan kusa an tambayi ibnu usaimin rahmatullahi alaihi game da cewa shin ana iya samun wani masallaci daga baya ai da clearing din shi a matsayin masjidud dira duba zuwa ga cewa kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ya declaring din wannan masallacin cewa masallacin na cutarwa bane Allah ne da kanshi yayi wahayi kuma da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kyakkyawan fata irin nashi hayyani kuma ya je ya samu albarka a masallaci to yanzu zai yi ko wani mai wa'azi ko wani mai adawa da wasu dan wani masallaci kawai da kilar ya ce masallacin su masu gidirar ne yaka sai mai yace a ba haka bane dole sai an samu fatawa ko umarni daga shugaba ko wani wanda ke wakilcin shugaba ko wani malami mujtahidi ko wata da'ifa ta malamai mujtahidai su ba da hukunci na ilimi da adalci akan wani masallaci cewa wannan masallacin a nan inda aka yi shi da manufar da aka yi shi to zai iya kawo rabuwar kan musulmai a lokacin aka samu wannan to ya zama masjidin dira kuma sai a yi mishi hukunci da na masjidin dira amma kawai dan masallaci kaza da masallaci kaza suna adawa bai yiwuwa kawai wani ya bude baki ya ce masallaci kaza masjidin dira ne duk da haka kuma sani cewa gina masallatai barkatai da mutane suke ba daidai bane musamman yanzu irin na juma'a da ake yi ko'ina akwai risala da babban malami malamin mu da tsali umar rijiyar lemu na karo allah ya saka mai alkhairi ya rubuta akan wannan hukuncin na gina masallacin juma'a barkatai yanzu a wasu birane a arewacin najeriya za ka samu birni wanda ke da masallacin juma'a ya faɗa yi wata gida a nan zaria wanda za ya san su sai sun kai haka in ka je kano za su kai haka in ka je kaduna in ka je bauchi in ka je sokoto ko ina masallacin juma'a ga wani nan haka ka'aba kausai ne a adin wani ma ana jin hudu ba wani wani wurin faki da motocin su wuri ɗaya wani ɗan agajin suna sha kuɗewa da juna ko fasinja suna sha kuɗewa da juna ko hudu ba wani tana shiga ta wani wannan wani irin fitina ne jama'a to da haka sai malamai kamar da shi ibnu usaimin ya fitar cewa akwai ababen da ake lura da su a gane masallaci dirar ne daga ciki shine wannan sunan na farko shin yana da madarra lilmuslimina zai cutar da musulmai da addininsu da aƙidarsu da haɗin kansu da maslaharsu sannan akwai taimakon kafirai wajen gina shi kamar da wancan taimakon kafiri in aka samu hannun kafirai wajen gina shi su suka yi tamwil ɗinsa ko su suka ba da haɗin kai ko su ne suke goyon bayan masu masallacin akwai wannan sannan akwai at-tafriq raba kan musulmai ma'ana musulman da ke sallah a wancan masallacin su ne aka fusgi wasu aka mai da su wancan masallacin ko mun gani a dan a rage wato haduwar kalmar musulmai sannan kuma akwai al-irsadu liman haraba Allah ya zama mafaka ga masu fada da musulunci duk wani wanda yake dan bid'a ko wani batacce wanda masallacin yana bashi makafa mafaka inda zai je ya da barnarsa ko inda za a je a yi mitin da shi ko inda za a je a haɗu a shirya wa sunna ko addinin Allah munafurci wannan ma abin lura ne da kuma malamai suka ƙara da cewa in ya zama an fahimci cewa an yi masallaci ne don riya ko don sum'a ko don almubaha alfahari ya zama da cewa abin da ya sa su wani suke masallaci shine to shi kenan ba dai kun hana wani ya yi limanci a masallacinku ba to wallahi za mu je mu buɗe mai wani wani alajin birni ya ce ka rabu da su kawai za mu je mu buɗe maka wanda ya fi nasu a je duk inda fili yake a nemo za mu sai maka maka masallaci da za ka ga nan an gina shi akan strategy na mene na alfahari da riya to irin waɗannan masallatan in ka fahimci irin waɗannan ne to sai kai aiki da wancan faɗin Allah la taqum fihi abadan koda ba a samu a hukumance an ce masu diddirar bane to karkaje kai sallah a wajen akwai masallatai da aka bude na juma'a daga baya-bayan sanadiyar corona da ta faru a shekara biyu la karara hallau sai aka ce an ba mutane fatawa su sallar juma'a a lunguna a gidajensu da sauransu wannan fatawa ita kanta kuskure ce tun farko domin sallar juma'a tana da sharadi da Allah ya faɗa idan nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ku yi tafiya zuwa ga sallar juma'a da aka sallar juma'a dole sai ya zama daga cikin sharaɗinta akwai fita da tafiya masallaci shi yasa ba a yin juma'a a masallatan cikin lunguna irin waɗanda akwai su a sunna yana cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yayi umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam amar bi bina'il masajidi fi duri ya umarni da a gina masallatai a cikin anguwanni da saƙuna to waɗannan na 'yan anguwan ne kawai da 'yan saƙon amma duk a ce congregation duka 'yan masallacin juma'a kawai duka suna cikin makarantarsu ne ko angosu ko gidansu ko estate ɗinsu ko hostel ɗinsu kawai duka su kusa sallah a nan to ba a juma'a irin wani wajen don kana da ta islamiyya ko wata makaranta hada ko ta abin nan wani ɗan kam haka ko wani abu ko kun je taron musabaka ko an je taron mss ibc duka iyakacin ku ba masu zuwa daga waje ku ce kawai bari ku yi juma'a ba juma'a ba ce wani dama dai kuma tafiya ne sannan kuma babu sa'ayi kuma kuma matafiya bane babu sa'ayi to amma za ka ga saboda son zuciya irin na mutanenmu har da ahlus sunna wasu sun wanzar da waɗannan masallatan wani masallacin dududu fadin shi bai fi iya daga inda nake nan zuwa kimaran nan sahu biyu haka da rabi mai cin kamar mutane goma sha takwas haka za a zo in aka saka mambarin ma ya tara ɗaya bisa hudun masallacin wannan wani irin jaraba ne jama'a wannan duka neman fitintunu ne in ma ka ɗauka cewa kamar da mala albani namu Allah ya gafarta mushi ke wannan istinbati kuma istinbati ne mai kyau fiqhu ne mai kyau cewa mala yake cewa shi yana ganin domin da a musulunci sallar juma'a kowanne gari masallacin juma'a ɗaya ne ƙasar Baghdad a matsayinta na birni mafi girma a tarihin musulunci har zuwa shekara wajen ɗari shida sanda aka fara musulunci har zuwa sanda bagadaza ta lalace din nan ku da aka cike da yaƙi babu burin da yake ta girma domin ta wancan lokacin a yaƙin ma da kaɗai aka yi an kashe mutum miliyan ɗaya ko sama da su kamar yadda ainihin ibn al-asir yake faɗa a cikin tarihinsa to amma bagdad ba a fara yin masallaci sama da ɗaya na juma'a a bagadaza ba sai a shekara ta ɗari biyu da ashirin da biyar lokacin da aka yi expanding ɗin garin aka yi kamar a ce aka yi sababbin anguwanni ko sababbin layout sai zama wata anguwa ta tsallaka kogi kogin furat ko mun gani kamar yadda misali yadda nan zaria kaga ga kubanni nan ta raba garin ko to ko ka je wani gari kamar lakwaja haka ko adeje ko ina ne sai ka tarar akwai gari a tsallake dama akwai gari a tsallake hagu kogi ya raba su to da aka yi wannan kogin kuma an yi mai garatun a lokacin ana ce ma anguwar albabu shaddi to a lokacin ne fa halifan lokacin ya nemi fatawa a gun malamai suka bada fatawa cewa to mutanen da ke wancan tsallaken za a iya musu masallacin juma'a nasu daban ba sai sun hauro nan ba wannan shine tarihin farkon yin masallacin juma'a fiye da daya a tarihin musulunci fiye da shekara 250 kaga ba zai zama hujja a jinance ba sai dai zama hujja idan akwai bukata a wani gari ko wani waje mutanen garin malamansu su ba da fatawa akan wannan bukatar to sai mala albani namu Allah ya gafarta mai sai ya faɗa yake cewa shi yana ganin a yanzu anguwanni da muke da su a garuruwa suna iya ɗaukan hukuncin garuruwa a irin a irin definition na garuruwa a da ma'ana yanzu kamar nan da ake ce ma gaskiya layout da gonar ganye wannan anguwar da muke ciki kaga layout ne guda biyu yanzu iya waɗannan layout ɗin guda biyu kai guda ɗayan su ba ya fi girman garin madina a sanda manzo Allah sallallahu alaihi yake rayu wataƙila ya kai girman gari irin basara ko kufa ko wasi ko fustat ko makamantansu da haka yanzu wannan kamar gari ne in ka tsallaka tudun wada nan tudun wadan zaria kamar gari ne mai zaman kansa in ka tsallaka muciya sabon gari hayin ojo anguwar fulani waɗanda za su ɗauka hukuncin gari guda ɗaya kuma fiye da ɗaya samaru haka cikin garin zaria haka gwargwaje haka kuma gane anguwan kaya na goyi duk waɗannan anguwannin da suka hada suka ba da garin da ake ce ma zaria za su iya zama hukuncin garuruwa ne daban-daban ɗinsu to kenan kowace anguwa a cikin wannan an yadda wannan hukuncin za ta iya istiklali da masallacin juma'ata wannan fatawa mal albani ne kuma fatawa ce mai kyau ta tana burge ni kwarai da gaske domin a a zai zama akwai kuntatawa mutum ya zaka ce misali mutumin da ke nan anguwa gaskiya layout sai ya je fada sarki zago zai sallar juma'a ko kuntatawa kuma za a yi cunkoson da sai an rasa yadda za a yi idan an tashi duk juma'a sai wannan cunkoson da zai zama mutane matsala to kaga ko akwai haraji kenan to hakan ka dauki gari kamar Kano misali Hotoro za su iya zama unguwa mai zaman kanta Kundila za su zama unguwa mai zaman kanta haka Sharaɗa in ka dauka Rijiyar Zaki Tudun Yola ga sunan unguwanni iri daban-daban kowane kusan unguwa ce ko gari mai zaman kanshi za su iya istiklali da masallacin Juma'a nasu to aka samu guda ɗaya irin wannan unguwa to ya isa ba daidai bane kuma ne zo ya nashi wani ma ya ƙara wani ma ya ƙara sai ka ga yanzu a nan da muke magana a wannan tsokokin da muke tsakanin tudun jikun da gaskiya layout da gonar ganye in za ka kirga sai ka samu satin juma'a kusan guda takwas ko tara sun ta san madozin yanzu da wanda ka sani da wanda baka sani nan ana yi can ana yi can ana yi wasu limaman ba su ma iya hudu ba ba kawai dai suna yi kawai dai a ce su masu da wasashin juma'a wallahu musta'an almuhimmu dai a duk irin wannan masallatan idan aka samu wata gwamnati ta musulunci ta hukunta cewa da masallaci kaza da masallaci kaza duka ba su dace a yi sallah ta juma'a a wajen ba to shugaba yana da yancin ya kwace masallacin in ya ga dacewa ya rusa shi irin da aka rusa husainiya ta ta zazzaki aga ai rusa ta aka gaba ki ɗaya sun kashe miliyoyin kuɗi to wannan abin da aka ya dace tunda barna suke a wajen aka rusa kaza aka rusa kaza aka dare daya aka wargaza duk taron shedancin da suke to wannan ya dace a haka irin yanda a nan jihar Kaduna akwai wurare da aka rurusa hotel hotel akwai wani hotel da shekaru biyu baya ko uku da aka samu su shedanu suna nufin wai za su yi wani party irin da ake na tsaraici nan take da gwamnati ya samu labari alherin Allah ya kai gare shi cikin dare aka je aka rusa gaba ɗaya hotel din aka kwace wurin akwai wani hotel ma a abin nan titin independence way a nan kusa da kusa da ministry na na education kafin ka kai Ransarsby stadium shi ma an rusa shi gaba daya so da an samu cewa kidnappers suna zuwa wurin suna suna suna kwana shedanu masu kama mutane to wannan duka ya dace a yi haka in gidan giya ne ko gidan wata barna ko gidan wani lalata ko inda duk aka ga gaban matsala ga al'umma to kaga su al'umma su ya kamata su tashi kenan su kai gwamnati rahoto cewa ana kaza a wuri kaza abu da kaza da ake a wuri kaza bai dace ba dan kan mu bari a bata mana al'umma jama'a wallahu a'lam malik ya ci gaba da cewa wa amara bi hadmi wa huwa masjidun yusalli wa huwa masjidun yusalla bi kaga masjidul dirar nan fa su sun gina abin su suna sallah amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka wargaza shi walam wa yuzkaru ismullahi fi ana ambatan Allah a cikin sa to ina kuma ga inda ba ma ambatan Allah ake ba lamma kana bina'uhu diraran wa tafriqan bainal mu'minin saboda ginin shi ya kasance cutarwa ne da raba kan musulmai wa ma'awal lil munafiqina kuma ya zama matattaran munafikai shine majalisar su wa kullu makanin hadha sha'anu malai yace duk wani wuri da aka samu da irin wannan sifa fa wajibun alal imami ta'til wajibi ne ga sarki shugaba wanda yake da iko ya lalata wurin imma bi hadmin ko dai ya sa a rusa shi wata hariƙin a ƙona wajen wa imma bi taghyiri suratihi ko a canza shi ga baki daya wa ikhrajihi amma wudi'a a canza shi ai wani abu sai a mai shi asibiti ko a mai shi wurin wani wani koyon sana'a ko garejin motoci ko kasuwa ko duk abin da zai amfana mutane wa idza kana hadha sha'ana masjidid masjidid dira to asalin nuska da tazo rubutun hannu nan yazo da lafazin jam'i ne wa idza kana hadha sha'an ko sha'ana masajidid dirar sai da masallatan kenan da suke da wannan hukuncin fa mashahidu shirki allati tad'u sadanatuha ila ittikhadi man fiha adnanan min dunillahi aqu bil hadmi wa aujaba yace wa aujub yace to wuraren da aka yi mashahid temple da aka yi na kaburbura inda ake zuwa ana hoton gunki wanda masu gadin wajen sadana suna suna kiran mutane zuwa ga aje a yi ainihin wato bautar gunki bautar kishiya ga Allah su suka fi cancanta da arusa su suka zama wajibi da arusa inda kamar kubari da ke ƙasar sokoto kaga kabari ne na waliyin Allah amma an maida shi wurin shirka ko shi ya fi cancanta da arusa shi fiye da yadda wurin da ake sallah wanda bai dace da ire-irensu waɗannan wurare kamar yadda malamai suka sha fara abinda ake a wurin ba daidai ba ne kuma duk wanda alhaki yake akan shi abinda yake wajibi akan sa ya hana yin wannan abu wa kadhalika mahalul ma'asi wal fusuq haka nan wuraren barna saban Allah da fasikanci kalhanati kaman night club shine hana gidan shan giya gidan rawa gidan kaza wa buyutul khammarina da ba wurin shan giya BAR shine baitul khammar inda kawai giya kadai ake sha shi kuma ka ce hana inda akwai disco akwai shan giya akwai ɗakin karuwai akwai wurin ludo da caca duk wani shananci ana yi auren ana cin naman alade to shine hana wa arbabil munkarat da gidajen duk inda aka san gidan barna ne gidan wata magajiya ko gidan wurin shugaban yan dauri da ake tara yan dauri ko gidan kawalci ko gidan bet niger ko gidan wane ne din da ake wani irin fasikanci abin hanawa wa kad halaka umar bin khattab qaryatan bikamilha yuba'u fiha al-khamr sai na wannan khatab ya taba sa an kora wani kauye gabaki dayansa kaman mami market ne inda aikin su kawai sai da giya yace to a kona mai garin gaba daya haka malam ya ambata anan amma a zahiri wannan wahani ne ya same shi Allah ya gafarta mishi domin a iya dan karamin bincike na wannan kissa ta tabbata ne ga sayyidina Ali ibn Abi Talib shine ya wannan aiki sayyidina Ali ya taba sa aka kona wani kauye wanda suke barna a wajen ana zuwa ana taruwa ana shedanci ana lalata yanzu ka nan hanyar abuja da sanda take lafiya ba san da yanzu akwai irin wannan wuraren an wuce kaduna kafin a kai inda ake ce ma'olam ɗin kun da ake sakin hanya sai ku je ku ga taron rumfuna irin na abin nan na ƙauye ɗin nan hoots na gwarawa babu abin da ake abin da cin naman kare da alade da shan burkutu da zina ga mutane kuma mutanenmu musulmai hausa fulani sai su ɗauki motocinsu su musu yi weekend a wajen ga irin wannan abin da ya kamata ya musu kenan ni ban san yanga koya wurin yake ba amma dai da can na san ba mun taɓa bin wani waje makamancin haka mun taɓa wuce ta wani waje makamancin haka aka ce mana ga abin da yake a wajen al-imamu abu ubaidin al-qasim ibn sallam a cikin kitabul abwal da ibn zanjawiya su suka rawaito wannan kisa daga sayyidina Aliyu dan Abi Talib a lokacin halifancin sa Allah ya kara masa yadda wa haraka hanuta rushayd al-thaqafi wa sammahu fuwaysikan sannan yasa aka kona hanut gidan otal na wani mutum mai suna ruwai shidu a tsakari ɗan garin su hajjaji ɗan yusufa ne ya kafa gidan fasikanci na biyar sai sai nan warke shi da suna kuwai su wato karamin ɗan iska ce kai karamin mara mutunci wannan shi ma yana cikin musannaf na abdurrazzaq da abu ubaidin alqasim ibn sallami da ibn sa'adin da kuma abdulabi a cikin alkuna dukkanin su ruwaito wa haraka kasar sa'ad haka nan sayyidina Umar mun ji labari mun karanta a baya sayyidina Umar ya sa an kona wani bene da Sa'd dan Abi Waqqas ya gina lamma tajaba fihi anir ra'iyya saboda Sa'd ya gina gida ya sa babban gate da masu gadi ba a yana gwamna a kasar Kufa ba wanda yake samu ya je gare shi an kasa ganin shi mun tuna kissa ko tana cikin kitabu Zuhud da Ibn Mubarak da Muslim Imam Ahmad Ibn Hanbal da littafin siru alamin nubala a cikin tarihin sa'ad dan abi waqas mun karanta a baya cewa sayyidina umar da labari ya iske shi mutanen garin suna complain cewa gwamnan su gidan shi ba a iya zuwa gidan can gefen gari ne dama irin jare din nan da aka yayi nisa daga cikin asalin gari sannan ga dogon bene ga ga ga kayoyi da me sunan su irin bishiyoyi da ake sagawa da da da da da babu waya da wane ne da wane ne zaka ji tsoron zuwa wajen ba ko shine sai ya aiki Muhammadu dan Maslama tun daga Madina ya bashi kuɗi ce in ka je bayan garin Kufa ka sai itace kar kai magana da kowa fa'ati kasra sa'adin fa ahrikhu ka je gidan Sa'adu ka sa itacen nan kanka kunna mashi wuta ce wala tukallimu kar ka kar ba kai magana da shi Sa'ad na cikin gida kawai sai ya ji wuta na mutuwa kawai sai kuma mu da maslama ya kunna mishi wuta a gida malam Muhammad ya yi dai ya ki kula shi sai da kuma ya ga sai da Umar ya ce ga yadda ake zaka idan aka samu wani shugaba ya ga wani minista ko wani gwamna da irin wannan zalunci zai iya mishi hukunci kwatankwacin wannan ko kuma ya ga akwai maslaha maimakon maimakon ya ya kona duka asara ce ga baki daya to sai ya kwace ya mai da shi na gwamnati yace wa hamma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi tahriki buyuti tariki huduril jama'ati wal juma'a annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin muwaddata imam malik da sahih bukhari da muslim ta hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da ba dan da ba dan ba yace wallahi nayi niyyar isa a ta da iqama sai in sa wani yayi limanci thumma amuru rajulan falyusalli bin nas yace ni kuma sai in tafi fi jama'atin min ashabi sai in dauki wasu ƴan agaji ƴan hizba mu tafi da wuta mu ta cinnawa a gidajen mutanen da ba sa zuwa sallar jami'a to ya zo da wani ƙari a cikin sunan abi dawuda da ibnu maja cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma na ƙi yin haka ne saboda mata da ƴaƴa da ke cikin gidajensu to wannan ƙarin bai tabbata ba marfu'an sai dai ya tabbata istinbatan malamai suna cewa suna ganin wannan shine cikin dalilan saboda wata ila wani gidan da yake gidan haya ne ba shi kadai bane a cikin sauran sun fita sallah shi bai fita ba akwai mata akwai yara su sallar jami'i da juma'a bata zama wajibi a kansu ba ko kuma suka ce a kawai umumin tausayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi yayi haka to da ya zama sunna duk shi zamani za a yi ta kona gidajen mutane ke wani ma zai amfani da wata zari'a duk ya kone a unguwa gaba ɗaya ce ba sa san da jin ko mun gane sai Allah sai sai sai ya kyale su da halin su wannan ke malam ya ci gaba da cewa yana kawo mana misalin yadda ake barnatar da dukiya ne idan mai ita ya zama yana cikin barna wa inna ma mana'ahu man fiha min an-nisa'i wa dhurriyya alladhina tajibu la tajibu alaihim kama akhbara huwa an dalika shine wanda bai inganta ba wa minha daga cikin fikin wannan gaba annal waqfa la yasihu ala ghairi barrin wala qurba waqafi da mutum zai yi dukiyarsa bai halasta ba a karba in yi wakafi a kan ɓarna ya ce ga gidanan na bari amma 'yan daudu nake so a dinga sauka in sun zo garin ko karuwai ko 'yan ƙwallo ko 'yan maulidi ko 'yan yawon arba'in ɗin kashe husaini irin waɗannan shaɗancin da ake ga sunan kala daban-daban da bidiyoyi ko ya ce na bayar da shi ne a dinga zama ana zama makoki in an yi mutuwa ta wannan wakafin gwamnati za ta kwace shi ta canza shi ba za a karɓa ba wala qurba kama lam yasihha waqfu hadha almasjid kamar yadda waɗanda suka yi waqafin ai masallaci kaga mu ce gina ya ba Allah ne amma aka ki karba aka kona shi wa ala hadha karkashin haka ne fayudamul masjid idha buniya ala qabri shi sa ake ruguje masallacin da aka gina shi akan kabari kama yumbashul mayyitu idza dufina fil masjid hakanan kuma in aka tarar da wata gawa an rufe ta a masallaci to wajibi ne a tone ta akai ta makabarta karanta littafin tahrimus sajid min ittikhadhi al quburi masajid na Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alayhi malam yace nassa ala zalika al-Imam Ahmad Imam Ahmad ibn Hanbal ya faɗa haka karara cewa dinda aka samu masallaci daga baya sai aka kawo gawa aka rufe to a zo da gawa inda aka samu makabarta sai aka gina masallaci akai to a rushe masallacin kamar yadda ke cikin alfuro fala yastami'u fi dinil islami masjidun wa qabru masallaci da kabari ba sa haduwa wuri daya a musulunci ita ce kaida fa ay bal ayyuhuma tara'a ala al-akhir duk wanda yazo daga baya muni aminu shi za a hana idan kabari ne ya tarar da masallaci sai a hana kabarin idan masallaci ne tare da kabari sai a hana masallaci wa kana al-hukmu lis-sabiqi sai zama wanda aka fara tarawa a wajen shike da wajen masallaci aka fara tarawa shike da wajen kabari aka fara tarawa shike da wajen kuma wannan irin abun jama'a kun ga ibn qayyim yayi maganar nan yayi wajen shekara 700 shi kuma a shekul albani shi kuma yayi maganar a yan shekarun nan kuma duk a gari ɗaya ne kasar dimashka mutanen dimashka sun dade afuwan sun dare da wannan al'adar al'adar mene in mutum ya mutu sai a bar dukiya cikin dukiyoyinsa ko kuma wasu su haɗa dukiya cikin zawili sai a gina masallaci a mai wakafi kuma sai a sa kabarin shi a cikin masallacin sun dade suna yi abinda albani yayi waradi kenan a cikin tabiru saji gashi ko bil kaimina ishara shi kuma al malam ya ci gaba da cewa wala yasifu hadha al waqf wala yajuz wannan waqafin bai halasta ba kuma ba za a yi shi ba bai inganta ba wala tasihu salatu fi hadha al masjid ko sallar da ake a masallacin bata inganta ba ina yi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an dalika saboda manzon Allah ne ya hana haka wala anihi man ittakhadha al qabra masjidan da kuma la'antan wadda ya ainihin wato sai da kabari ya sanya ya mai da kabari masallaci annabi ya la'ance shi kamar da ke cikin bukhari da muslim hadisin aisha da ibn abbas yace wala anhi man ittakhadha al-qabr masjidan aw awqada fihi sirajan ko wanda ya kunna fitulu makabari kamar da muka ambata a farkon karatun nan fa hadha dinul islami wannan abu da kaji ambata shine musulunci allazi ba'atha Allahu bihi rasulahu wa nabiyahu wanda Allah ya aiko manzansa ya aiko annabinsa da shi wa gurbatuhu bainan nasi kama tara yace wannan addinin yadda ya koma bako aka canza shi ya zama asalin mai kyan abin mamaki ne abin labari ne abin rike haɓa ana cewa kai ka ji abin da suka ce addini ne ce ta musulunci ya zama garibi kamar da kowa yake ne saboda a wancan zamanin da suke rayuwa wannan karatun da suke faɗa ba a yi da shi kamar yanzu da irin wannan karatun mutane suna jiran zafin kai ne ba daidai ba ne saboda musulunci ya zama garibun kamar da Annabi sallallahu alaihi fada bada al-islamu gariban wasa yaudu gariban fatuba lil ghuraba zamu saurara a nasu da lokaci Allah kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi